نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أكو قوتا شعبان جرى النبي صلى الله عليه وسلم دبود آيادة دليه دود أربعين شدة wanda ya dace da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wada'ifu ramadan wannan shine karatunmu na nawa kenan na biyar ko ina muka kwana ashirin da nawa وفي الصحيحين kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi inna fil jannati baban lalle akwai wata kofa a cikin aljanna yuqalu lahu ar-rayyan sunan wannan kofa din ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna masu azumi ne suke shigowa ta wannan kofa ɗin rana sai wanda ya azumi sai wanda ya yawaita azumi bayan na farilla mutum yana yawaita azumin nafila shi ne zai shigowa ta wannan kofa da ake ce ma arrayyan la yadkhulu minhu ghayruhum waninsu baya shiga daga wannan kofa ɗin idan suka shiga shi kenan sai a rufe wa fi riwayatin idza dakhalu ughliq a cikin wata riwaya idan masu azumi suka shiga cikin aljanna ta wannan kofa sai a rufe kofar ashe cikin mu akwai masu azumi wana masu yawan azumi kowa da irin ibadar da Allah ya sauƙaƙe mashi wani Allah ya sauƙe mai ibada ta azumi wani ta sallah wani ta karatun Qur'ani wani ta ziyarar mara lafiya wani ta rakiyar gawarwaki wani kuma ta sadaka kowa da irin wanda Allah sauƙaƙe ma ko kuma wanda Allah ya tattara mai duka wani kuma Allah ya tattara mai wasu daga ciki to abin da ake nufi kenan waɗanda suka yawaita azumi na farilla da na nafila su ne waɗanda za su shiga ta wannan ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas wa fi tabarani ya zo kowane tabarani imamu tabarani yana da riwaya an sahalin daga sahal marfu'an li kulli babin kowace kofa min abwabi albirri daga cikin kofofin kyautatawa babu min abwabil jannati akwai wata kofa daga cikin kofofin aljanna bana da ayyukan da'a gaba daya kowane aiki na da'a yana da kofar da ke da sunan shi kowace ƙofa tana da sunan irin aikin mai shi daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas ɗin nan. Wa inna baba siyami lalle ƙofar azumi yuqalu yuda arrayyan sunanta ko sunan wannan ƙofa ɗin arrayyan. Walahu fi hadithi Abdurrahman ibn Samura kuma Imam Tabarani yana da riwaya a cikin hadisin Abdurrahman dan Samura anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Nabi sallallahu alaihi wasallama fi manamihi tawil a cikin baccin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsawo Allah ya bacci mai tsawo ya mafarki a ciki wa ra'aytu rajulan man dalla sallallahu alaihi wasallam yace naga wani mutum min ummati daga cikin al'ummata yalhathu yana fitar da halshen shi irin yadda kare yake yi afashan saboda kishirwa yana ta buɗe baki yana zuro harshen shi yana neman ruwan da za ya sha kullama da na min haudin turida duk lokacin da ya kusa da wani tabki da wani rami na ruwa turida sai a kore shi daga wannan ramin ina son shan ruwa faja'ahu siyamu ramadan sai azumin watan ramadan ya zo wurin shi fasaqahu ya bashi ruwa ya sha wa arwahu kuma ya kosar da shi sai da ya sha ya koshi wannan a cikin mafarkin annabi ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ga wannan kuma ka san mafarkin annaba shi gaskiya ne to abin da suka gani haka yake domin Allah ba ya barin shedan yayi wasa da su ya nuna musu abin da ba haka bane yana nuna musu abin da haka ne saboda su abin da suka gani cikin mafarki gaskiya ne warawna bid dunya dan abin duniya ya rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ba'atha aba musa manzo Allah ya aiki abu musa sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin akan wata tawaga karama ta yaki fil bahr a cikin teku fa hatafa bihim hatifun sai wani mai kara eh musu kara wani mai daga murya daga musu murya yayi musu kururuwa ya alas safina yace ya ku ma'abuta kwalakwalo kifu ku dakata ukhbirkum zan ba ku labari bi qada'in qadahu Allah ala nafsi da hukuncin da Allah subhanahu wataala yayi hukunci da shi akan zatin shi cewa anna man aqsha nafsahu ko man aqsha nafsahu fi yawmin harrin cewa lalle dukkan mutunan da ya kishirwantar da kansa ya sa kanshi kishirwa a cikin wani yini wanda yake harrin yini ne mai tsananin zafi bana yi azumi kenan kana haqqan ala Allah ya zamanto haƙƙi ne ga Allah subhanahu wataala an yurwiyahu yawmal qiyama Allah ya kosar da shi a ranar alkiyama wannan haƙi ne da Allah ya ɗora ma kanshi ba haƙi ne da muke biye shi ba shi ya ɗora ma kanshi wannan haƙi amma haƙin Allah a kanmu wannan wajibi ne wanda ya sauke wannan haƙin yadda ya kamata zai samu kyakkyawan sakamako wurin Allah wanda kuma ya wasa da shi Allah subhanahu wataala zai kama shi amma haƙƙin mu ga Allah haƙƙi ne da Allah ya ga dama ya ɗora ma kanshi ba za mu je mu ce ina haƙƙinmu ba yasa ranar alkiyama muka yi za mu yi tsai ba wanda za ya cewa Allah ga mu mun zo gaban ka mun zo alkiyama a sallame mu kowa ya kama gaban shi ba wanda za mu magana kuma mun san muna da haƙƙin ma saboda shi ne ya dora mu kanshi shi nashi ba dole ba ne amma namu wanda ya dora mu dole ne mu tashi da shi in muna so mu gama da duniya lafiya وللبزار رواية بزار في يوم صائف أتكن ونيني وانده يكمي تسنن زافي دو وانده هكذا سقاه الله يوم العطش الله سبحانه وتعالى زي شايد شيء على ننقشي ولا ننقشروا الله سبحانه وتعالى زي باشروا ranar da kowa ke jin kishirwa a wannan ranar saboda rana ce wanda ku kaga kenan yana nuna duk wanda ya je da aiki mai kyau ranar alkiyama ba zai ji yunwa ba ba zai ji kishirwa ba kuma ba ya ci ba ya sha ba ci kai ka koshi ba ba sha kai ka koshi ba amma saboda kai biyayya ga Allah a duniya Allah ta'ala zai maka maganin wannan kishirwar da yunwa ya dauke maka ita domin Allah ta'ala shi ne wanda ke sa kishirwa kuma shi ke sa yunwa shi ke kawo yunwa shi ke kawo koshi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahu huwa abhaka wa abka Allah ke sa dariya kuma shi ke sa kuka wa annahu huwa amata wa ahya Allah ke kashewa kuma shi ke rayawa to da ka Allah ta'ala shi ke sa ka cikin koshi na abinci da na na ruwa in ya ga dama ba sai ka ci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwana da kwanaki yana azumi aka tambaye shi yace yana kwana a wurin Allah ta'ala yana ci da shi yana shayar da shi ai ba abincin ake kawo mai ba amma Allah subhanahu wataala da yake hana mai wahala ta waɗannan kwanakin saboda girman shi da matsayin shi a wurin Allah to haka ne duk wanda ya ba Allah subhanahu wataala duk wani tashin hankali duk wani bala'i duk wata masiba da ke akwai a ranar alkiyama Allah ta'ala zai kare mu mutum ita mutum ba zai sha wannan wahalar ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa alal kafirina ghaibi yasir tashin alkiyama bala'in shi baya da sauki gawa wa kana yawman alal kafirina asira ko ba haka ba Allah subhanahu wataala zaka je yana cewa lalle wannan yini ya kasance mai tsananin wuya ne da bala'i amma ga kafirai ya nuna kenan ga masu imani akwai sauki duk dadewar da za a yi da abubuwan da ake ta bada labari Allah subhanahu wataala zai tseratar da masu imani daga walhalin da ke cikin wannan rana Allah ya sa muna ciki walil bayhaqi imam al bayhaqi yana da riwaya an aliyin daga ali radiyallahu anhu marfu'an marfu'in hadisi man manahu siyam duk wanda azumi yana shi mina fa'adu daga cin abinci wa sharabi da shan abin sha aqwanahu Allah to Allah ta'ala zai ciyar da shi min simaril janna daga cikin ɗayan itacen aljanna wa saqam kuma Allah ta'ala zai shayar da shi min sharabiha daga ruwan aljanna masu daɗi bana Allah zai bashi aljanna wanda azumi yana cin abinci yana shan abin sha wannan azumi kowanne ake magana da na farilla da na nafila gaba daya domin da ma azumi yana hana ka cin abinci kuma yana hana ka mi yana ka shan abin sha to duk wanda ya wannan domin Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala zai ciyar da shi ayan itacen aljanna wanda ba irin na duniya bane ba su rubewa ba su lalacewa ko ba za ka kana zaɓa ba duk masu daɗi ne ‘ya'yan itace ne duk masu daɗi gaba ɗayansu ba sai ka zaɓa ba sai ka zange bincika kana gwada kana fashewa kana sai ka yadda wannan ka ce ba daɗi a duk masu daɗi ne kamar yadda wasu ƙasashe Allah ta'ala ya yi ma ƙasarsu albarka za ka ga duk ‘ya'yan itacen su daɗi gare su duka duk wanda ka zo ka sayi da ƙarami da babba ba wanda ba da daɗi kamar Sudan. ‘Ya'yan itacen da ka sani duk wanda ka ɗauka mai daɗi. Malarsa yana da daɗi, kankanarsa tana da daɗi, mangwaransu ba za ka taɓa ganin wani abu da za ka ɗauka cikin kayansu ka zo kana nadamar da ka sani da baka sau ba. Ban taɓa shan kankana ba, ban taɓa ɗauko kankana na zo gida na same ta ba haka nan ba. Har lokacin tuhumar su ma muke ko allura suke musu. suna sa musu allura su zaki to da babu wanda baya da dadi ba ka zo aka ce wannan yana dadi tsakaninka da Allah fa kamar yadda mu na mu yi kawai jin masu dadi wadda su haka nan duk kayan itacen su gaba daya babu wani wanda zaka yi yana da tsami ko yana da daji ko kuma ka gan shi ga yanan salaf ba tsamin ba zakin ba su da wannan To ballantana na aljanna. Allah ya ba ma wasu kasashe na duniya irin wannan bale aljanna. Saka ya ita ta aljanna dukkan su masu zaki ne masu dadi ne. Allah ya ciyar da musu. Wa yuzkar ko wa yadhkur ibn abi dunya. Da abi dunya wa zakar ibn abi dunya ko? Da abi dunya ya faɗi. An Anas daga Anas marfu'an. As-sa'imuna masu azumi yuftahu haka ne ko yunfahu kai yunfahu min afwahihim rihul miski yunfahu ana ji min afwahihim daga bakunan su rihul miski kamshin almiski kuma yadda duniya bakinsa ya zanki wari amma a wurin Allah warin ya fi almiski kamshi to ranar alkiyama idan suka bude baki ba asawaki suka yi ba babura suka yi suka goge bakinsu ba suna tashi Allah zai gyara musu bakunansu in suka bude baki zaka ji bakin na kamshi a duniya akwai kayan kayan gyaran baki da in kana yi da su zaka ji bakinka na kamshi in ka gonke bakinka da su kuma ka samu wata cingam ka ci sai ka ji kana magana kamshi na hitowa ga cikin bakinka to sun aljanna ba cingam suka ci ba ba wanke bakin suka yi da turare ba a'a sarauta Allah ce kawai yunfahu min afwahihim rihul miski kamshin turaren almiski zai zaki tasowa daga cikin bakunan su in sun buda wa tuba lahum sa'annan kuma za a ɗora masu ma'idatun kaɓaki tebur na abinci tabul ɗin abinci za a zo a aje musu za ta al'arsh a ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ƙarƙashin al'arshi an ce ƙarƙashin nan ba ƙarƙashin al'arshi nan domin al'arshi shine saman komi na halittar Allah daga shi babu komi sai sarauta Allah shi ma sarauta Allah ne ma cikin dai halittu masu suna shine ƙarshe da saura kadan ma ƙarƙashin al'arshi haka ne ko to za a azuye masu ma'ida abinda ake ce ma ma'ida shine tebur yana da abinci sai in akwai abinci in babu abinci ba sunan shi ma'ida sunan tebur kawai sai akwai abinci kuma abincin na zo a gani ba to kawai ba akwai tuwo akwai shinkafa akwai nama akwai naman kaji gaya nan duk sai ka zaɓa galibin ma'ida abinci ne mai tsawo tebur ne mai tsawo cike da abinci sai wanda za ka ganin ƙasashen laraba da turawa suna yi an yi sabga kowa shi za ya zuba ma kanshi kawai sai dai ku yi tabin layi kuna zubawa kana zubawa gaya nan gabanka kana ta zuwa shi ma wancan bangaren su ma waɗancan ga su nan ko ina an baza kowa da faranti ga hannun shi yana ɗaukowa yana zuba kana har haɗa ma kanka abin da kake so in ka kare sai ka je ka nemi wuri kai zaman ka kawai ba sai an kai maka ba saboda kasaita saboda cika saboda an yi abin kowa yadda yake so ba ji a kai ma ba kai ta tsoki a ga nan ka zaɓi wanda kake so kuma ida kenan Allah ya ba mu ma'ida duniya da lahira ya kuluna minha za su ci daga wannan ma'ida din wannan su alhali mutane fil hisabi mutane na ta ana hisabi ana ta ana hisabi su har sun shiga aljanna saboda ba su da hisabi ba hisabi ba azabi su suna can suna ta shagalin su mutane na can kasan ko a duniya zaka ga in kaje wasu kasashe in kun sabka hilin jirgi wasu na ta an tare su ana ta bincike wani kan wannan alamar ta ɗan yatsan shi sai awa ɗaya ana bincika shi a ce ya ɗora hannun ya ɗora a ce koma baya magani a dubi hota a dubi ɗora hannun nashi sai ya sha bamban sake ɗora a goge hannun a ce ɗora magani sai an daɗe wanda kai lokacin hamma ka isa masauki kana can ka nemi abinci kana ci kana shagali ko kuma hamma ka ɗarma abin nan ɗinka ka na abin nan na umara amma ka gangaro harami shi yana ta yanzu bai hito daga hilin jirgi ba ana ta caza shi wani maza a cewa da Allah ya dan zanna nan ina na shugabannin in kasar shi suke su zo su tabbatar da cewa dan kasar ne wani sai ya kwana ma wurin to shine ita ma lahira haka wani zai abin nan kai tsaye kaman kyautawa ido ya wuce shi kenan baya da hisabi mutane da yawa za a samu miliyoyin mutane za a samu ba su da hisabi ba a tsayawa masu hisabi a bincike ayyukan saboda falalan Allah saboda kirkinsu da nagartarsu saboda tsananin tsoron Allah su mutane dubu saba'in kowane dubu saba'in duk mutum ɗaya cikin dubu saba'in tare da shi kuma akwai dubu saba'in dubu saba'in so dubu saba'in kaga al'umma ne da yawa Allah ya sanya mu a cikin su amma manzo Allah ya ce ba su shirka sa'annan kuma ba su ni ba su ba su canfi ba su gani wani abu su ce su sun san tunda suka ga wannan abun sun san yau ba harakar ba kyau ba su da wannan da abin da suka gani sun san hukunci ne na Allah sun hakura ko da Allah ya jarrabe su da ganin wani abu mara daɗi ba su kawo shi a lokacin da suka shiga wahala kawai sun bar ma Allah to kaga samun irin wannan cikin mutane ai yana da wahala nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba su neman magani bai bai neman magani zan da wanda yake kan shi na ciwo ko masa sarai yawa cikin masu sai da maganin nukan nan sai ka nemo su sai ya kawo cikin tunaninka ya kamata ka sha wani maganin masu sara ko maganin mura ba haramun bane amma da zaran kana wannan to ka hita daga cikin waɗannan waɗanda za a musu a masu hisabi da kaga ya sa da cikin mutum dubu da waya a samu mutum nawa su ba su nema amma aka zo za su in aka masu za su karba abinda hadisi ya nuna ba su nema ne amma aka ba su na yi hakan suna makyarkata aka mika masu maganin sai su kara amma su ba su kai kansu sai su haƙura ta makyarkatan masassala su yi sai ta sake su in ta sake su Allah ne mai ba da lafiya ba ta sakin su kuma dai dama ko maganin aka sha ina za a to kaji siffofin su kenan amma ba ce ka ba kanka wahala ba in ba kai yawa kai hakuri ka tsaya yadda kake kawai ka je ka azabtar da kanka Allah ya samu dace wa nanas mawqufan kuma an karbo daga Anas mawqufi inna lillahi ma'idatan lam tura mithlu lam tara mithlaha aynun lalle Allah subhanahu wataala yana da kabaki yana da tebur cike da abinci wanda ijiya bata bata taba ganin irin ta ba walam tasma udhunun kunne bai taba ji ba game da labarin irin wannan tebur din cike da abinci ba ko nan duniya wani bai taba gani ba kuma bai taba ji ba ko ba haka bane ka taba gani ba inda wani bai taba zuwa umara ba ko aikin haji ba waɗannan ƙasashe da zaran ka samu daman umara ko ake haji to shikenan in Allah ya yarda duk abinda ake so a gani duniya sai ka gani duk abinda ake so da dan adam ya gani duniya ba inda ko ƙasashen turawan ka je masu dune zaka ga dai ba wani bambanci Allah ya kai ka umara ko ya kai ka haji shikenan idananka sun bude zaka ƙara fahimtar me ake nufi da aljanna musamman in kai dace an sauke ga cikin manya-manyan otal-otal din nan. Manyan otal. In ka yi sa'a ba, rishin sa'a kuma dama shi ya sauke, dama ba otal ka shi ka sauka ba. Dama ka je bautan Allah. Falala ce ta Allah a sauke ka babban otal. Falala ce ta kyau, ƙarin falala ne da kyauta ta Allah. Ba abin da ya kai ka kenan, ba abin da ya kai ka ibada. Yawwa, tun da umara ka je ko aikin hajji, din da aka sauke ka ba matsala ba ne. ko ga titi aka sauke ka ibada ka je dama yasa ni ban taba damuwa ba an sauke ni masauki mara daɗi to shi ya kai ni dama ba wannan ya kai ni ba abin da ya kai ka shine ibada wani masauki da aka sauke mu dai in ka shiga kai dahara magewa sai ta cika kama ruwa an kai da ka zuba ruwan kawai sai ta cika har tsantsanin shiga muke yi amma kaga wasu zanga-zanga suke suna da Allah hita su daga irin wannan sai hakuri muna ba ga shi da ya wuce ba ba abin da ya kai ka kenan ba daga wani in yayi wanka ruwa ruwa haitawa suke daga magewan ba su cika hilin gidan can sama miki duk tafi ne shin bare sai ya kumbura in mutum ɗaya yayi wanka ya to in ka dawo daga masallaci zaka shiga daki sai ka yi tsantsanin taka wurin ba wari yana tashi da tsoho otal aka kai maka ajin ya za kai da kai hakuri yanzu shekara biyu da ta wuce muka ta umara inda aka sauke mu otal aka sauke mu mai tsada ga muga harami lokacin ana corona ba kowa ita kada yake bude otal otal sun yi dubu ko ɗaya babu ita kada yake bude kuma ga ta ga harami aka sauke mu na ce kaga corona wani hani ga Allah baiwa ne corona ta yi rana yana ba lokacin ta bane ba za mu sauka nan ba nesa ake sauke mu nesa tsakaninmu da harami ya kai daga nan zuwa duwan kuma ƙasa za ka tako ka taho sai ga mu cikin otal mai kyau nagartatta ba ta gargajiya ba ko dama komai in kai hakuri sai kaga wata rana abu ya zo ya wuce to a duniya ma wasu abubuwan baka taba ganin su baka taba jin su ba to ballantana lahira daga wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba gicewa ba akan zuciyar dan adam ba la ya ƙa'udu alaiha babu wanda yake zuwa ya yi zanna a bisa wannan tebur ɗin na abinci, illa sa'imuna sai masu azumi. Wan babu salaf, an karbo daga waɗansu salaf kala ya ce, balagana labari ya iso mun, annahu yuba'u lahum ma'ida, cewa ‘yan aljanna za a aje masu kabaki, ya kuluna minha za su zan ici daga cikin wannan kabakin wannasu fil hisab alhali mutane suna wurin hisabi yawancin mutane na can ana hisabi kamar ranar ranar sallar babba ne in ka in ka ta yakin haji sai kana nan kana da wafi wanda na can bai baro mai na ba sai kana nan ma ka kusa karewa shi kuma yana can bai hito daga cikin wannan gomarzon ba kafin ya zo ya tar da wani gomarzon to haka rayuwar take dama waɗannan duk sun riga sun tsallake ko an masu hisabi da sauri ko kuma ba a yi masu hisabi ba har dai sun tafi aljanna wa yaquluna sai su ce ya rabbana ya Allah mahaliccin mu nahnu nuhasabu haula yakulu mu ana yi mana hisabi ya Allah waɗancan kuma suna cin suna ta shagali suna ta cin abinci wa yuqalu sai a ce masu innahum lalle su ma samu wa afqartum ai talama samu so da yawa suka yi azumi wa aftartum ko kuma kuka ki yin azumi kuka ci gaba da shagalin a nan duniya suna ta azumi ko kuma kuna ta sharin ku kawai wa qamu kuma so da yawa suka hana idanun su kwana da daddare suna ta kiyamul layli wa nimtum ko kuma kuka kwanta kuka ta baccin ku kun zama ɗaya da su bayan Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kaɗan daga cikin dare suke kwana? To kaga wanda kullum hana idanun shi kwana yake da daddare yana ta bautan Allah amma dai ba ya ibada yana zanne yana ta wurbi yana roƙon Allah yana tasbihi ko salati ko hailala ko kuma yana karatun Qur'ani mai girma ko yana ta istighfari yana ta roƙon Allah gafara sai kuma kana can kana ta bacci ba haramun kai ba amma za ku zama daya ba dai bane ولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون jikinsu yana nisa daga shimfidarsu daga wuraren baccinsu suna ta roƙon Allah suna tsoron Allah suna kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala kaga ba za su zama dai ba ko ka sai a ce musu ai sun dade suna azumi ko kuma kuna ta cin abinci da rana sun dade suna hana idanunsu bacci suna kiyamul laili ko kuma kuna ta bacciya da nasari wa ra'a ba'dul arifina fi manamihi ko wa ru'iya ba'dul arifina fi manami an ga ɗaya daga cikin malamai masana Allah subhanahu wata'ala a cikin baccin shi ka annahu udkhila aljanna kamar dai an sanya shi aljanna fa sami'a qa'ilan yaqulu lahu sai yaji wani mai fada yana ce mashi al tadhkuru shin ko kana iya tuna annaka sumta lillahi yawman qat ka taba yin azumi na wata rana tunda kake so daya fa qala na'am sai ce eh qala ce fa akhadatni menene suwani an-nifar ko min al-janna fa akhadatni yace sai ta kama ni sawanin nufar min aljanna wato wani yanayi mai daɗi daga cikin aljanna sai kama ni wa man taraka fi dunya lillahi ta'aman wa sharaban duk wanda ya bar cin abinci dan Allah ko ya bar shan abin sha dan Allah muddatan yasira wani dan lokaci kadan awwadahu Allah tabaaraka wa ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala zai canza mashi ta'aman wa sharaban la yanfat Allah zai musanya mashi abinci da abin shan da bai karewa abincin aljanna bai karewa komai na aljanna bai karewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah subhanahu wataala ya ce lalle wannan shine arzikin mu na aljanna baya karewa ba kamar yanda arzikin duniya ke karewa ba aljanna ba za ka sa abu gaba ka canye ba ya kare kuma kana son karo shi bai karewa matukar dai zuciyarka na son shi to bai karewa sai ka gashi sai ka tashi ka bar shi kawai kaga duniya kuma gwargwadon gwargwadon halinka gwargwadon shagalinka ka iya kiran mai nama kana so ka ci da yawa amma dala hamsin gare ka sai ka bashi ka ci da Allah ɗan yanko ma tsoka biyu ko uku ba yadda za ka yi kana yi kana gani sai ya tahe shi ko ba haka bane ko ka miƙa mai shinkafa da ya isa ka kana so ka ci nama to miƙa shinkafa biyar sai ka tashi ka bar shi ko kuma ka cika koshi ka ce a kumshe ma ka ta damu ka gida to aljanna ya ba wannan aljanna da abin da aka kawo ma wanda za a yi saka ka ci ka ci ka ci ka koshi ka tashi ka bar shi kuma ka je ka yi ma ba ba za ka ci wani ba ka ce to ba ka bukatar wani ba to da haka kenan Allah subhanahu wataala zai musanya musu da abincin da da abin shan da baya karewa wa azwajan la tamutna abada kuma Allah zai musanya masu matan da ba su mutuwa har abada kuma a mutuwa aljanna mutuwa tana daga cikin abubuwan da ke rage dadi abubuwan da ke gurbata rayuwa mutuwa kana ji kana gani kana shan dadin ka dauke ka shikenan ka dauke ka daga katifa ka da bargon ka mai tafshi ya kai ka cikin ƙasa a aishe ina daɗi yake sannan kuma a raba a raba matanka da kai a raba yaranka da kai a raba abokaninka da kai a raba uwayenka da kai makwabtanka abokan arzikinka mutane duka ba ta da daɗi yasa Allah ya hana ta a cikin aljanna ba a ba a mutuwa rayuwa ce za a ta yi ya aljanna ya ku ya aljanna ku yi ta rayuwa kuludun wala maut ku dawwama ku ta rayuwa kuna da shagali yau da gobe kullum kullum ba ku mutuwa babu mutuwa a nan za a zo da mutuwa kamar rago a yanke ta da kowa ya dibo da yan aljanna da yan wuta kowa ya dibo ya gani mutuwa ce ga ta nan ba a yin ta kuma la ya mutu fiha wala yahya ba a mutuwa Allah ka kai mu aljanna amin sharu ramadana malam yace to watan ramadana fihi yuzawwiju sa'imun a cikin shi ne ake aurar da masu azumi masu azumi cikin shi ake musu aure da suwa da hurul in ba mun karanto can ba hurul in farkon watan ramadana suna cewa wannan wani irin kamshi ne sai mala'ikan rahama ya ce musu mai aljanna mai tsaron aljanna ya ce musu wannan shine yinin farko na azumi su kuma bayan sun san cewa wane ne ke nema auren mu ya zuwa Allah subhanahu wataala Allah ya ba shi auren mu kaji wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi innal jannata la tuzakhrafu lalle aljanna lalle ana mata ado wa tubakhkhar kuma lalle ana sanya mata turaren wuta min alhawli ila alhawli wannan mun yi shi can baya daga shekara zuwa shekara duk shekara ne sai cikin azumi kirara ta kiraren wuta irin na aljanna muna ganewa ku kiraren wuta ne irin na aljanna a duniya akwai turarurruka masu daɗi masu kamshi irin wanda ake turarama irin wanda ake wanke wanke abin nan ake yayyafa mazanan ka'aba in ka sunsuna ba ka ƙara rabuwa da sunsuna wannan zanen wani irin turare ne na musamman sannan kuma wannan abin nan na wurin shan nono in ji bahaushe wannan wannan zinare zinare ita ma ana wanke ta da wani irin turare ne da makamin ibrahim shi ma in ka sunsuna shi za ka ji wani irin kamshin da baka taɓa jin irin shi gidan kamshi ne nan fa duk turarukan duniya duk daga ina ake kawo su duk daga can ake kawo su to ana shafa ka'aba da shi to haka Allah subhanahu wataala ranan alkiyama a a kullum Allah subhanahu wataala ci azumin watan Ramadan zai sa a kunna ma aljanna turaren wuta shine tubakhar kuma ya kamata masallatan mu zan ki turara musu zan ki turara musu turare jama'a kamshi yana da dadi manzo Allah cikin abubuwan da Allah ya sa yana so turare ya kamata yadda dakunan mu suke kamshi ya kamata masallatan mu su ki kamshi zan ki jin kamshi in ka shigo masallaci zan ki turara masallaci masallaci yana buƙatar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an umarci mutane da su tsaftace masallaci kuma su sanya mai turare to a zan ki sudan zaka ga mutane yanzu kawai mutanen unguwan nan duk idan aka ce ma da safe kayan azawa zaka mutane suna ta shigowa musamman dattijai mata duk suna bado turarrukan wuta turara masallaci ko da kuke zuwa azhar da kuke masallaci yayi ne kamshi ko kuma bayan la'asar kafin magariba za a cira ne masallaci da kun zo magariba kan kaje masallaci na kamshi abinda zai kara rike ka cikin masallacin ba ka son hita daga masallacin in ka yi magariba sai ka yi zaman ka kana jin kamshi mai daɗi na tashi ko ranar juma'a tun da safe ya cira da masallaci in ka zo karfe goma ba ka iya shiga ya turnike da hayaki hayaki amma mai bai cutar da ka ko tari ba kai in ka zauna ciki kai ta sallar ka ba ko tarawa ba kai kana shakar shi wani irin hayaki ne daban na musamman shine zaka gani ma 'yan nama ka san wurin wurin 'yan nama wurin menene wurin kuda ne wallahi su dan kaje wurin nama ko kuje dai baka gani in suka ga yadda kuda ke da bai mai namun ba su ci haka suke nama ga yanin tas ko kuda ɗaya ba ka gani wurin domin ya tura da wurin ya kore shi da wannan turaren ba ya tsayawa haka in ka je wurin kayan kayan ɗanyi amma duk ba ka ganin kuda ko kuma nan kaga ai trailer su guda ma sai kai liqudumi shari ramadan ana ƙawata watar abin nan aljanna a cikin watan Ramadan saboda zuwa watan Ramadan wa taqulu al-huru sai an matan hurul ini su ce ya rabbi ya Allah ij'al lana fi hadha shahr ka sanya mana cikin wannan watan min ibadika daga cikin matanka a daga cikin bayinka azwajan sanya ka sanya mana ma'aurata maza bazan da za su auren mu taqarru ayununa bihim idanunmu za su yi murna su yi farin ciki da su wa taqarru ayunuhum bina sannan kuma su ba idanunsu za su yi farin ciki da mu kuma mu farin ciki da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kuma Allah ta'ala ya ce wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ذلك تكفرين تيجي ace matarka tana son ka kai ma kana son ta ba kana son ta ba ta son ka ba ko kuma tana son ka kai ba ka son ta ba cikar rayuwa cikar dadin rayuwa tsakanin miji da mata shine kowa na son kowa to cikar farin ciki kenan wajala bainakum mawaddatan wa rahma kowa na son kowa kowa na tausaya ma kowa kuma ya hadisi na akara a cikin wani hadisi innal hura lalle matan aljanna tunadi fi shari ramadan suna ta shela a cikin watan ramadan hal min khatibin ila allah fa yuzawwijuhu shin ko akwai mai neman aure zuwa ga Allah Allah ya bashi auren mu muhurul huril in sadakin wato ‘yan matan aljanna na hurul in, tsulut tahajjud shi ne mi, shi ne tsawon tahajjudi, ka yi tahajjudi ka yi tsaye mullele mai tsawo, to shi ne sadakin da za ka biya a baka ‘yan matan aljanna. Wahuwa hasilun fi shari Ramadan, kuma shi, wato tabbatacce na cikin watan Ramadan aktar min zairi. ko ko a duniya ana yin haka nan akwai malamai masu tsananin tsoron Allah da biyayya ga Allah wanda za su cewa ka zo gidansu kai wata ɗaya kana ba su sallah tare da iyalinsu an kare shine sadakin wata yariya cikin gidansu ka sauke musu qur'ani ga kiyamul layli sun baka wasu kuma za su ce ma a qur'ani ne gaba daya amma sai sun jarraba ka fa sai sun jarraba ka in suka ji su ma mahaddatan ne ko kuma su ma mahaddatan bane amma sai su kawo alarrabu kusa da su da alarrabu a jarraba mana wani ya ce yana son ‘yanmu, ko kuma sharaɗi ba za mu aura mai sai ya yi karatun Ƙur'ani. A jaraba shi a ji a kakkamo mai muna kallo mu ji yaya. Ko kuma su ma da tan ne su kamo ma da kansu. Ka iya karatun Ƙur'ani mai ka iya ciki a duka. To masha Allah. Kawai sai ka ji babanta ya ɗauko karatu. Sai ya izi guda ce to ci gaba. wani yace yana son da ya wata alaramma a wani alaramma shikenan kuma shi haka yake baya ba ƴaƴan shi abin nan mazan da za su auren sai makaranta sai ce a ce mai yana son ganin shi sai hankalin shi ya tashi shi kuma bai san komi ba ba makaranci ba ne ba ya cikin ma ‘yan rakiyar makaranta ma, ko masu ɗaukar takalminsu ba yake. Ba abin da ya iya, kuma ya ce yana son alaran miya. Malam ya kira shi, sai nemo abokan shi guda biyu. Makaranta ne, ya ce, da Allah zo su raka shi. Su duk makaranta ne. Suke nan, sai aka yi katari aka fara da su. Aka ce, mu sunan kawa ne. shi kawai sunanka in yi sai ce ka karanta in sunanka na cikin Qur'ani zai ce karanto mana wurin guda yake sunan Ibrahim yace masha Allah karanto surata Ibrahim zar ya karanto ya iya da sai kuma yace kai mu sunanka yace Nuhu masha Allah karanto suratu Nuh zar shi kuma yanda aka yi sa sunan Imrana aya 200 zai karantawa yace to kai kuma sunanka sai mai nema wurin ce to ce da dai sunana Imran amma daga baya ce muna ke kulhu wallahu yace yace aka yace na dade ina karatu kuma na dade ina gamuwa ni ban taɓa jin sunan mutum kulhu wallahu ce ni Allah ga ta wala sunana kulhu wallahu To akwai akwai malamai waɗanda suke wannan jarabawa gwargwadon abin da ka haddace sai karanta musu kuma shine sadaki ta biya ba sai ka kawo wani sadaki ba zubo shirin na yawa wasaniya malam yace ta biyu min as-sa'imina daga cikin masu azumi man yasumu fid dunya akwai wanda yake yin azumi a duniya amma si wallah daga abin da ba Allah ba gaba daya ma'ana ya azumi dukkan abin da Allah ba ya so to yana azumin shi duk abin da Allah ba ya so wa yahfazu ar-ra'sa sai ya kiyaye kanshi wa ma wa'a ya kiyaye abin da kanshi ya kiyaye wal batna kuma ya kiyaye cikin sa wa ma hawa da abin da cikin shi yake dauka mana ba zai sanya ma kanshi komi ba sai abin da Allah da manzon shi ke so ba zai sanya ma cikin shi komi ba sai abin da Allah da annabi ke so sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru al-mauta yana azumi yana ta tunanin mutuwa wal bila kuma yana azumi yana ta tunanin karewar duniya kaga wannan daraja ta azumi babba ce wannan masu irin wannan azumi yan kaɗan ne wa yuridu al-akhira kuma yana son lahira wa yatruku zinata ad-dunya yana kaurace ma kulliyar duniya fa hada to wannan abdun haka ne ko idu fitrihi to wannan ranan bude bakin shi yawma liqa'a rabbih yawma liqa'i rabbih ranan gamuwa da Allah subhanahu wataala wa farahihi da kuma farin cikin shi bi ru'yatihi da ganin Allah subhanahu wataala ya mashar sa'imin ya ku masu azumi sumul yawma ku yi azumi a yau an shahawatil hawa daga ainihin sha'awoyin son zuciya mana ku kame kanku daga dukkan wani abu wanda zuciya ku ke sha'awa litudriku domin ku riski idal fitri wato idin karamar sallah amma babbar sallah ce yawmal liqa' ranar gamuwa da Allah subhanahu wataala Idul Fitr shine idin karamar sallah idin azumi to amma wannan idin ranar da zaka gamuwa da Allah ranar lahira ka san kau idi babba ne ko yawa ya ma idin babban ka na duniya an idin babban ka na duniya kololuwa nama ne zaka ci kawai dan kuma gamuwa zaka yi da Allah ka san gamuwa da Allah yadda take gamuwa zaka yi da Allah an taba gamuwa ba a ga juna ba za ka ga Allah wanda ka bauta ma kai shekara hamsin sattin saba'in tamanin tisa'in ɗari ɗari biyu wasu sun shekara dubu ma ba su gan shi ba amma shi suka yi ta bauta ma da Allah ranar bauta ya za a yi ranar gamuwa ya za a yi liƙa'i ne gamuwa ce ba wai irin gamuwa ce za ka gamu da Allah ka ga Allah Allah ya bayyana maka zatin shi kasan babu farin ciki kamar wannan rana to saboda haka mutum na so ya gamu da Allah subhanahu wataala lami lafiya to yayi azumi na manyan mutane ba na kanana ba bakinka da abin nan da abinci da abin sha su ya abin nan bakinka ya azumin su kuma bakinka ya azumin mugayen maganganu mugayen kalmomi zage-zage ɓace-ɓace wulaƙanci cin mutunci gulma da annabimanci duk bakin ka ya kiyaye waɗannan abubuwa wannan shine azumin manya kunnan ka yayi azumi daga sauraron abubuwan da basu dace ba haka ma idanunka su yi azumi daga kallon abubuwan da bai dace ba haka hannuwanka haka kafafuwanka wannan shine azumin manya Allah ya sanya mu a cikin su amma duk wanda ya azumi zai samu lada in ka yi azumin ma na abinci kawai da abin sha shi ma kana da lada wurin Allah azumin ka yayi ka sauke wannan nauyi da Allah ya dora ma sai dai baka kai wanda ya hika haka ba amma kai ma azumin ka yayi kai ma bawan Allah ne duk sunan mu masu azumi kamar sallah ce wani zai shiga sallah lada dai kadai za ya samu cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba da ba ta yi ba an ba shi lada ɗaya ta yi amma dai lada ɗaya ke gare shi wani lada biyu wani lada uku wani hudu wani zai samu cikakkiya duka wani ma sai an dada mashi sai Allah ce a ƙara mashi to hawa haka muke rayuwa hawa hawa muke kamar yadda muke rayuwa fa wurin harkar duniya wurin samayya da rashin ta to hatta cikin imani haka muke da darajojinmu da matsayukan a duniya akwai mai kudi akwai talaka kuma talaka ma ya kaga hawa hawa ne masu kudin ma hawa hawa ne wani ya fi wasu kuɗi ko sun fi wasu kuɗi talaucin ma haka lafiyan mu ba iri ɗaya ba ce tunanin mu ba iri ɗaya malamai ba iri ɗaya bane almajirai ba iri ɗaya bane jahilan ma suna suka tara akwai jahili murakkabi wanda bai yarda shi jahili ne ba in ka ce mai jahili sai kun yi faɗa akwai wanda ya yarda jahili in ka ce mai jahili ya ce to dama wa Allah ya halitta da sani ya san shi ba malami bane ne ka ce mai jahili shi kuma wannan ya san jahili ne babu abin da ya sani fatiha in ka ce karanta ma ka kawo aiki amma kuma ba yarda ce mai jahili shi kuma wani ya san da iya ba ka ce mai jahili ya ce ta dama ni ba malami bane bai ran shi bai bacewa saboda ya aje kanshi ya yarda da matsayin da Allah subhanahu wataala ya aje shi a wurin to kaga jahilai ma hawa hawa ne akwai yan taurin kai akwai yan saukin kai akwai basifa akwai murakkab murakkab shine wanda bai yarda shi jahili ne ba duk abin da kace sai yayi kokarin bai taba karanta ba ko bai taba ji ba amma da mun duk ku hirar da yake sai ya shiga ciki ya ta sharhole ya ta shirme shi kuma wani ba ruwan shi din an ana ta rigima ba ka ce a harkan malamai ce ina ni na shiga harkan malamai wallahi ban sani ba shi kuma wani zai ta yi ai ta rigima da shi ina ka karantawa ka ji ya ce duk babu kuma kuma haka din ne haka ne wallahi haka nan ne to haka Allah subhanahu wataala yi mu ko ina hawa hawa muke ko ina kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون لا يطولن عليكم الأمل kada guri ya tsawo a kanku ana kada ku zaman tuwa tsananin guri kullum bari tunanin nan gaba me za ka yi ki tunanin yau yau ce taka ba gobe ba taka ba ce ballantana jibi ballantana rana ya kyau ballantana baɗuwar haka ballantana baɗin baɗaɗa kana tunanin baɗin baɗaɗa nan da shekara hamsin ka zama kaza kai baka san nan da awa hamsin ba ma kana kabari kana tunanin shekara hamsin ashe nan da awa hamsin ma baka nan kwana biyu nan da kwana biyu ma baka duniya za ka yi ƙoƙari kullum ka yi abin da ke gabanka yau yau ita ce taka ita ma bata ƙare ba baka sani ba ko duka ka same ta ko gabanin ta ƙare Allah ya ɗauke ka لا يطولن عليكم الامل باستبطاء الاجل saboda jinkirin mi jinkirin ajali saboda kana ganin baka mutu ba yanzu mutane na ta mutuwa abokanka da yawa sun mutu kowa da uba sun mutu makwabta sun mutu mutane da yawa suna ta mutuwa saboda kana ganin jinkiri da nawa ajalinka suka ce kai ina ga muna cikin waɗanda Allah zai tsawaita mu rayuwa bari mu ta dogon guri kakka yarda kai fa inna mu'zama nahari siyami qad dhahaba domin wato mafi yawan yinin azumi gaba da ya riga ya ƙari fa wa idul liqa'i qad iqtaraba shi kuma idin gamuwa da Allah ya yi kusa ma'ana mutuwarka Allah ya sa mu dace qauluhu magana nabi sallallahu alaihi wasallam wala khalufu famis sa'imi lalle canzawa bakin mai azumi atyabu inda Allah ta fi kamshi a wurin Allah min rihil misk daga turaren almiski. Turaren almiski turare ne mai daɗi kamar yadda muka fara daga cikin turaren duka, kuma ana samun shi wurare daban Allah ya aje shi, akwai wanda Allah ya aje cikin dabbobi. Akwai a cikin barewa ko cikin ɓauna, cikin tumbunta ma ake hiddo shi, wurin mai wari kuma na ake hiddo turare mai kamshi. Wanda Allah ya yabe shi cikin Ƙur'ani. Itamuhu misk turarurruka na da yawa imamu suyuti ya rubuta littafi makama ya akan turarurruka ya makama wani turare ya fi kawai hira ce yake tsakanin turarurruka almiski ya ce ma ambar kaza ambar ya ce ma wane ne kaza haka ake ta yi larabci ne ake so ka gane za ka kuma yana yi ne da ayoyi da hadisai da maganganun magabata su ne dalilan da yake ta kawowa amma ta salo na makama kamar da ka san makamatul hariri aka yi makama ta ni ta turare kawai Imam Suyuti Allah ya bashi lokaci ya gane lokaci amfanin shi kenan in ba haka ba ka tsaya kana magana wani turare turare wannan ne turare duka ne zaka karu ka gane wani turare fi kamshi kuma kowane da dalilan shi na Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Malam ya ce, Khalufus sa'im ko Khaluful fam, canzawa baki, ra'ihatu shi ne ƙamshin ko iskan na ya ta sa'adu min abin da yake tasowa daga cikin baki ɗin. Min al'adukira na suraci, suracin bakinka. Suracin bakinka ne yake in ka buɗe baki kana magana sai a ji? Sai a ji daɗi ko a ji haushi. kaga wani yana magana mutane na haka suna yausa da bama bamai ne yake ta aiko mutane na wari li khuluwil maida saboda uwar hanji ta wofinta min at-ta'ami na cin abinci bi siyami da azumi uwar hanjin mutum babu komai a cikin ta saboda in ka tashi da safe zaka ji bakinka baya da komai har zuwa azhar to daga nan ba ko da yake ya danganci in dorere kake tun da sai zaka shin bakin ka ya fara wari amma wannan wari ne da Allah yake so wa hiya ra'ihatun mustakraha ita wannan kamshin da ke tashi na bakin mutum kamshi ne wanda yake baya da daɗi ba a son shi bi mashamin nasi a cikin shakan mutane abinda mutane suke shaka fi duniya a cikin duniya mutane ba su son shi ko ba haka ba za ka ga wani an yi sujada in mutum ya subhanallah kusa da shi za ka karshe da in ya dawo to za ka ya dan tara hancin shaka daga ko kuma dai ya tattarike haka wani haka ma yake yi saboda kaka zan ki tashin warin bakin kai zan ki shigowa wurin shi mutane ba son wannan warin kuma ba ya da kyawu ya kamata mai azumi ko kuma duk musulmi ya zan ja sawaki in sun samu ne kowace sallah kai mata in sun samu ne kuma kullun kai so biyu mafi sauki kai in ka tashi da safe kai da za ka masallaci asuba kai kuma da daddare za ka kwanta kai akwai sauki amma a ce ba kai wani sai wata da watanni sai ya ji shi ma abin da ya ishe shi shi kanshi yana magana sai ji wari na tashi tsoron nan ya tashi wanke baki za ka bakin na ta jini wanda ya dade bai wanke shi ba ko da ba ka da asawaki hannun rigarka sai ka ɗauko ka goge idan rigarka ta zamanto mai karcici sai ka goge baki da ita ka goge ka goge yana ragewa in ka kurkure za ka zubar da kazamta kuma inda ka goge din sai ka wanke shi kenan ko da ba a sawaki kusa da kai in lokacin sallah ya goge da bakin da hannun rigar ka ka goge ka goge ko kuma da wani dan kyalle da ke cikin aljihunka ka goge da shi in ka goge ka wanke shi za ka dan rage ma kanka kuma yadda mutane ke gudun warin bakin ka haka mala'iku suke gudun warin bakin ya za ka ce kakka ci albasa an za ka masallaci ko tafarnuwa sau da ba su da daɗi maganin nuka ne amma ba su da daɗi ba kowa za a yin warinsa ya ji daɗi ba to haka uwa uba balantana mutunan da za a shan sigari da ɗan kuma ya zo masallaci da ita musamman mutanen da suke buɗe baki da ita da waɗanda suke ma buɗe baki da wiwi in ba jaraba ba ka bari haka ƙarƙe kai da kai hakurin awa sha wani abu kai hakuri mana haka kare sallah ka dawo gida ko kai hakuri da ita ka tuba mana awa sha uku kai ko sha biyu da rabi baka sha ba baka ganta ba ka hakura ba sai kai hakuri ba ma ka ce ashe ana iya rabuwa da ita ma kawai Allah ya shirya mu gaba daya lakinnaha atyabu inda Allah sai dai wannan abun warin da ba da daɗi a wurin Allah mai kamshi ne ya fi ma kamshi min rihil misk daga ainihi kamshin turaren almiski aitu kanat nashi'atan tunda ta kasance ta taso ne min fa'ati min fa'ati daga biyayya ga Allah subhanahu wataala ko an fa'ati daga biyayya ga Allah subhanahu wataala wa ibtigha'i mardati kuma saboda neman yardan Allah ne wato wannan warin ya taso wa fihi a cikin shi ma'anaya ne akwai ma'anoni guda biyu a cikin ma'anan canzawan bakin mai azumi yafi kamshi a wurin Allah ahaduhuma daya daga cikin su anna siyama lalle azumi lamma kana sirran yayin da ya zamanto sirri ne bainal abdi wa bainar rabbih tsakanin bawa da ubangijin shi fi duniya cikin duniya azharahu Allah fil akhirah sai Allah ta'ala ya bayyana shi ranar lahira alaniyatan lil khalqi qarara bayyana ga halitta gaba daya li yashhira bidhalika ahlus siyam domin masu azumi su bayyana da haka wa yu'rafuna bi siyamihim bainan nas domin kuma a gane su da azumin su a tsakanin mutane ranar alkiyama me yasa jazaan dan sakamako li ikhfa'i siyamihim fid dunya da boye azumin su da suka yi a duniya kuma azumi boyayyen abu ne kamar yadda muka ce ba bayyane yake ba ba wanda ya san waye azumi dan Allah sai Allah sirri ne waye boye kwankwadin ruwan shi waye sani ba Allah ba waye ko wani malumomi yake yi haka baka sani ba ba za ka tuhume shi ba domin sirri ne gaibi ne yawwa kowa yana kadaita shi kadai in cikin gidanka ko ina kai mutanenka da yaranka da matanka duk suna nan magewa ya fawa zai minka saboda haka sirri ne Allah kada ya sani ba wanda ya san wa azumi da Allah sai ranar alkiyama Allah zai bayyana cewa dukkan ku dan ni kuka yi azumi Allah zai bayyana cewa cikin ku akwai wani daga wani can ga wani can ga wani can duk ba su yi ba duk rana kaza sun sun karya azumin su kuma babu wani dalili babu wani hamzari wa Anas radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju as-sa'imuna masu azumi za su fita wa min quburihim daga kaburburansu ranar alkiyama yuqrafuna ana gane su bi rihi afwahihim da kamshin bakin su za a gane cewa wannan masu azumi ne kaga duk musulmi kenan a duk musulmi na azumi rihu afwahihim kamshin bakin su atyabu min rihil misk ya fi ƙamshi ya fi daɗi daga ƙamshin turaren almiski. Wa rawahul asbahani, asbahani ya rawaito shi fi isnadi ba, akwai rauni a cikin isnadin shi. Ƙala makhulun, makhul ya ce, yuzawwaju ahlul janna, ko kuma ya ruhu ahlul janna, haka ne ko? Yurawwahu ahlul janna, bi ra'ihatin, wato ana saba an aljanna wani kamshi suna abin nan ana kamsatar da su da wani kamshi mana ana sa wani kamshi na tasowa ga jikin su wa yaquluna sai su ya rabbana ya Allah malicin mu ma wajadna rihan ba mu taba jin iska mai dadi ba منذ دخلنا الجنه tunda muka shiga aljanna atyaba wanda yake mafi kamshi min hadhihi ar-ra'iha daga wannan kamshin da muka ji na yau ويقال سي الله تعالى يتي مسو هذه راحة أفواه الصائمين wannan kamshin bakin masu azumi ne ana cikin aljanna idan masu azumi suka bude bakunan su kamshi zai tashi kamshin ma kana ji duk kamshin da ke cikin aljanna bai kai kamshin bakin su ba har sauran aljanna za su cewa Allah yau mun ji wani kamshi da bamu taɓa ji ba. Allah ta'ala ya ce ai masu azumi ne suke bude bakunan su suna magana shi yasa kuke jin kamshin na ta tashi ko ina. Allah ka kai mu aljanna. Wa qad tafu'u malan yace kuma tana iya tashi ra'ihatu siyami fi dunya kamshin azumi a cikin duniya fatastanshaku qabla al-akhirah sai aji a shaki wannan kamshin gabanin a tai lahira wayana wani nau'i guda biyu ce ado ma ɗayan su ma yudraku bil hawasi zahira abinda ake iya gani wato da ainihi gabobi waɗanda suka bayyana kaman da hanci abinda ake iya riskar shi kana abdullahi ibn ghalib min al-ubbad al-mushtayina Abdullahi dan Galib ya kasance daga cikin masu yawan ibada masu bada kokari is salati was siyam a cikin sallah da azumi walamma dufina lokacin da aka zo aka binne shi kana yafuhu ya kasance yana tasowa min turabi qabrihi daga turbon kabarin shi ra'ihatul misk kamshin turaren almisk daga cikin kabarin shi fa kasar kabarin ce sai ta jin kamshi yana tashi wa ruqiya sai aka gani shi fil manami aka yi mafalki a cikin abin da aka ganshi cikin bacci aka yi mafalkin shi fa suila an tilka ra'iha sai aka tambaye shi game da wannan kamshin allati wanda tujadu min qabrihi ake ji daga kabarin shi fa qala yace tilka ra'ihatu tilawati wadh-dhamai yace wannan kamshin tilawan qur'ani ne da kuma kamshin kishirwa azumi to kuma tun duniya ma Allah na ba wasu na biyo malamin warsh an ce ya kasance yana karatu kamshi ake shi in yana karantar da Qur'ani in yana in ya bude baki yana karatu haka kamshi sai ta tashi oi yana budawa fa amma al-karimu sirri fi tibi nafi yasa ake ce ma al-karimu sirri mai koyayyen sirri mai sirri kyakkyawa yana karatun Qur'ani malamin warsh yana karatun Qur'ani kamshi na tashi aka tambaye shi ce wallahi shi ma bai sani shi bai ma san kamshin na tashi Allah ga ta malam in kullun zaka mu karatu sai ka wanke bakinka da turare ne ko me yace a abin da yasa yana asawaki kawai kace to wallahi Allah ga ta malam kana karatu sai mu ji kushi na tashi to shi ma bai sani ba daga ina ne an karama ce akwai ire-iren su da yawa ga ɗaya daga cikin su wannan duka karama ce da Allah yake ba waliyan shi cikin waliyai wanda ya zaba Allah ya sanya mu a cikin su amin Allah ta'ala alam. Kira sallah sai mu ci gaba. Wasani malam yace abu na biyu ma'ana ta biyu kenan ma tastanshiquhul arwah wal qulub shine abinda wato zukata da rayuka suke shaka wa yujibu dhalika lis-sa'imina sai wannan ya wajabta ma masu azumi al-mukhlisina masu yi dan Allah al-mawaddata wal mahabba kamna da soyayya fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani wa bi hadith al-harith al-ash'ari ya zo a cikin hadith al-harith al-ash'ari an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga nabi sallallahu alaihi wasallama anna zakariya alaihi salam qala li bani isra'ila annabi zakariya ya ce ma bani isra'ila wa amurukum bisiyami kuma ina umarninku da azumi fa inna mathala zalika domin misalin wannan ka mathali rajulin kaman misalin mutum ne fi isabatin yana cikin jama'a nahu surra tare da shi akwai kwalba fiha a cikin kwalban nan miskun akwai turare na almiski wa kulluhum yujibuhu ri'uhu kowa cikinsu ƙamshin wannan turaren yana burge shi yana jin daɗi wa inna riha sa'imi lalle ƙamshin mai azumi atyabu inda Allah ya fi ƙamshi a wurin Allah min rihil miski daga ƙamshin turaren almiski rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa ghayruhu da wani shi wa bil hadisi a cikin hadisi ma asarra abdun sariratan bawa bai taɓa sirranta wani sirrin shi ba illa albasahu Allah ridaaha alaniyatan da Allah subhanahu wataala ya sanya mashi tifafin wannan sirrin a bayyana ranar alkiyama ana da abin da ka ya boye dan Allah subhanahu wataala to sai Allah ta'ala ya bayyana shi ranar alkiyama kuma Allah ta'ala zai sanya maka sutura ta wannan boyen da kai Allah subhanahu wataala ya suturta mu ya rufa mana asiri Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci abinda muka fara daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafe mana akwai wani bawan Allah da yake barin addu'a ga iyalin shi suna likita za a yi masa aiki na karin mahaifa amma kuma Allah ya jarrabe ta da diabetes ciwon suga din aka zo da aikin diabetes din ta ki sauka da wajen kwana nawa yanzu dai an ba su ranar laraba za a aikin ta fata Allah ta'ala ya sa wannan ciwon da suka riye sauka a mata aiki dukkan marasa lafiya gaba da Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka mana karshen wahala gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka mana karshen wahala ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam yau ba ni sallah nan. Yawa. Babban ladan.